من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله يومنا نعم uku na'am uku ga watan shida dubu biyu da hudu wanda ya zo goma sha biyar da watan hudu hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da ashirin da biyar alfaslu tsani za mu tashi ci gaba da karatunmu na ashifa bi ta'arifi hukukin mustafa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam muna na a cikin albabu tsani alfaslu tsani kansi na goma sha shida na الفصل الثاني صفاته الخلقية الخلقية صفاته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخلقية الخلقية سورة وانا تكتافي حبيبو إنسا الخلقية وانا تكتافي صفات إنسا نحلتها إن كنت أكرمك الله لا خفاء على القطع بالجملة أنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس قدرا وأعظمهم محلا وأكملهم محاسن وفضلا وقد ذهبت في تفاصيل ختام الكمال مذهبا جميلا شوقني إلى أن أقف عليها من أوصافه صلى الله تعالى عليه وسلم تفصيلا يجب إذا تأتي الله يكرمك babu kura ko abun ba a kore shi ba bisa yankewa a tattare ko a dunkule cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a'lan nasi qadaran ya fi dukkan mutane daraja duk halitta ma gaba daya Allah da yi mai daraja mai matsayi mai kima na kama annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wa azamuhum mahallan shi ne mafi girman su mahallan a matsayi matsayin da Allah ta'ala ya ba shi babu wata halitta da Allah ya wacce ta kai wannan matsayi wa akmaluhum mahasina kuma shi ne mafi cikakku mahasina wato darajoji da abubuwan da suke inganta mutum a shi su ake kira mahasi duk abin da ta same shi kake samun girma ake samun ɗaukaka ake samun matsayi ake samun martaba ake samun isa ake samun iko ake samun isuwa to duk yana ƙarƙashin ma'asi wa fadlan kuma ya fi su daraja wa qad zahabtu fi tafasil khisal kamal marhaban jamilan yace hakika na tafi cikin tantance da wawware wato da bayyana bayani daki daki a cikin ɗabi'o'i na cika matafiya wacce take mai kyau shawwa'ani wanda ya sa min sauki ya sa min marmari ya sa min wato jin daɗi ila an aƙifa alaiha cewa ya kamata in ji yaya sufofin annabi suke sallallahu alaihi wa sallam na ainihin wato halitta min awsatihi sallallahu alaihi wa sallam tafsilan yadda ka ba mu abin a dunkule yake za ka so ka ji an ba ka bayanin kuma a rarrabe فاعلم نور الله قلبي وقلبك ما ليس كتن أن حتى تبوت لا كاد حتى إيماني كلمة ليس وراريك Allah ya haskaka tasa zuciyar da hasken imani da kuma sa masa kaunar annabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'afa fi hadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam hubbi wa hubba innaka idha nadarta ila kitab al-kamal kamal an-nabi sallallahu alaihi wasallam hiya ghayr muktasabatin wa fi jibalat al-khayfati yace Allah ya minninta kaunata ga wannan annabi sallallahu alaihi wa sallam kai ma mai saurare dan uwa Allah ya mutunta maka kaunar annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annaka idan nazarta idan kai duba ila kitabin samari zuwa ga dabi'o'i na kita كمال النبي بتذكر النبي صلى الله عليه وسلم هي غير مكتسبة wacce ba tattalin da ake yi ba Allah ne ke bayar da ita wa fi jillatil khilqati da kuma wato ɗabi'o'i na halitta wanda aka halitti mutum a kai ba koyon su yayi ba ba karanta su yayi ba ba wani ya ga yana yi ya koya ba a'a Allah ya halitte shi akan haka wa wajadtahu sallallahu alaihi wa sallam kana samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ha'izan li jami'iha annabi ya tattaro duka waɗannan halayen wato da kuma waɗannan sufofi na halitta muhimman bisa tashi mahasiniha kuma ya tattare dukkan abin da yake wato na kyawu a cikin waɗannan sufofi abin da za a ba wa mutum kwaya ɗaya na halitta da shahara da shi ana nuna shi bisa kyawu to an ba annabi sallallahu alaihi wasallam mintin da mintin dinsa haka duk wata ɗabi'a ta nagarta da za a ba mutum ya yi takama da ita su an ninka wa annabi sallallahu alaihi wasallama irin talintin balintin dan haka ya fi ta hali na kware kuma ya fi ta kyau shi kenan inda kyau ka zo ya fi ta kyau in kuma kyawun halitta da kyawun hali wani ya kuma himanci wani yakan samu kyawun halitta amma ba shi da kyawun hali wani yakan samu kyawun hali amma kuma a ganin mutane ba shi da kyawun halitta wani kuma yana da kyawun hali yana da kyawun halitta wani ba shi da kyawun halitta a ganin mutane ba shi da kyawun hali an ba shi da duka biyu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya haɗa masa duka biyu ga kyawun halitta ga kyawun hali sannan ya fi kowa kuma kyawun halittar kuma ya fi kowa kyawun halin sallallahu alaihi wasallam دون خلاف ما تعطاني أتكن حتى بين نقلات الأخبار وأن تكي كاو من العباري وتحديثيتنا لذلك بكاونا بيان في جباتا بل قد بلغ بعضها مبلغ الحق har wasu labaran da suka zo mana dangane da bayani akan kyawun halittar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kai matsayin tawatur wato mutawatir ne labari mutawatiri shi ne ma rawahu adadun kasirun tuhilu al'adatu tawasirahum wa tawasirahum alal kadi mutumin da ko hadisin da mutane jinjin masu yawa suka rawaito shi kuma al'ada ta nuna ba za su haɗa kai dukkan su ke karya ba akwai a tawasirun lafazi akwai a tawasirun ma'anawi amma suratu wa jamaluha وتناقض أعضائه في حسنها يتي أما كاون سورة جكما آيان تفسورة جكما تناقض wato daidaituwa ko tsaruwan abaihi gabanta yadda Allah ya tsara halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi husniha a cikin kawunta da kayantarwanta da qad ja'at al-afaru as-sahihatu hadisai in za ta kuzo والمشهورة الكثيرة بذلك كما تحررون وتحديثا ما يوم ذكي أن تثبت الدكتوى النبي صلى الله عليه وسلم لنا دوانا من حديث علي كما حديث علي بن ابي طالب وانس كحديث انس بن مالك وابي هريره كحديث ابي هريره وبراء بن عازب كحديث براء بن عازب والذي الانصاري الاوفي yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi sahabban su sahabbai ne kuma an ce ya biya kukuwa duka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki an yace ku hudu kuma ya tsaya yana cikin masu kare annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin lada ya rasu a kufa a lokacin khilafar wato bani umayya yana a shekara ta saba'in da biyu bayan hijira وعائشة تكون حديث عن عائشة أول المؤمنين أن يقار متى يشاء أم المؤمنين والمؤمنات من قال صلى الله عليه وسلم يا أوليك أنت سنة تسعة سنة تسعة سنة تسعة ترى ثم في تفار فرقو سنة مجل سنة فرقو ثم سنة مجل سنة أم المؤمنين وابن أبي هالة تكون حديث ابن أبي هالة ولا تكون تهيم في نسل ابن أبي هالة التميمي وكنت فيما تعلمني وعزيز حيفا تكون حديث عزيز حيفا ولا كثيرا فوحد بن عبد الله ولا يرفع الشاركة فإن جميع الهجرة ترجمة سنة سنة الثقات الطبقات الإصابة في سبيل الصحابة وعزيز حيفا فيما رويته والنواته عزيز حيفا فيما وحد بن عبد الله منه وجابر بن سمرة تكون جابر بن سمرة فيما أبو عبد الله wato dan ɗan uwar sa'ad bin abi waqas wanda shi kuma ya rasu a kufa a shekara ta ɗari shida da saba'in da biyu shi ta san baya ke kenan ko wa kamurata jabir bin samura da jabir bin samurata sannan kuma da ummu ma'abadi ummu ma'abad sunanta aisha bintu khalid ana cewa uwa khalid bin khalid ترجمة هنا تكون كتاب للطبقات الإصابة في تلميذ الصحابة لابن حجر وابن عباس لكم عبد الله بن عباس ومعرض بن مؤيد ومعرض بن مؤيد مع أن لم تحتاج جوابا فقط اليماني يكون اليمني وابو الطفيل وابو الطفيل والعداء بن خالد وقرين بن كاتب وحكيم بن حسام وغيرهم رضي الله عنهم كما ان سرويت ابي شمسكم النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم وفي كاو منا كنا لما فقد شم wanda a nan cikin muktasar shama'ilin muhammadiyya na wato abu isa muhammad bin aura a turmizi wanda ya wanda ba a kan sukofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi ya bi diddigin hadisin ɗaya bayan ɗaya wanda in muka zo wasu kofi ɗin za mu shigo da wannan riwayar tafa. Yake cewa a nan sallallahu ta'ala alaihi wa sallam min annahu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam azharan launi. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam azharan launi matsayancin kyau ne. Launinsa mai kyau ne. Ba fari kan ba ba jajajir ba ba kuma ruwan kasa ba a tsarin nan idan laraba suka ce zahara ya tsaro zuhuran asirar amma hasken fitina kenan ya ce kira zaha ana cewa asirar alkamar alwajahu da ana kusanta su da tsarin nan idan sana ala idan abu yana haske yana kyalli yana kayatarwa kyawu mai kan gari ta haka suka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ce النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدى عجل ومن أدى عجل وجنارا في وندا وتريك دبل جاس كدو جاس إذن فهتيني لبن تعالى صلى الله عليه وسلم جاس جرس ينقو أقول جاس إدو أقول جاس جرا فالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أدى عجل yana da wato kayansu ko baki can ne da yi ja ba da kuma yi raki raki ba da ya yi duhu sosai kuma sannan ya yi kamar aiki. Laraba suna cewa da ija ya da'aju na ajal yuqalu da'ajatu al-ayn idza farat sabila tawari idan wato ido tana da kyau tana da kayatarwa ana kiranta da aja wato saboda wannan kyan nata ma a ce atiha in ta zama mai fa'in ce kuma mai kyau ce a sahibu ha a da aja to ne irin wannan ake kiranta a da aja mata kuma sai a ce da aja'u ko kwayar ido sai a kiranta da aja'u jam'u tu'udin addu'udatu sawadul alli wato kwayar ta ciki ake nufi kwayar ta zama da irin mai ban sha'awa shi ne ma'anar da aja kayansa kun ga akwai baka ta tsakiyar akwai fara da ke kewaye ta to ta tsakiyar idan mutum ya zama yana da daraja da idanuwa kuma sannan baƙin ya yi baƙi sosai sannan ra'in farin kuma ya yi fari mai kyau a kan kalba in ya fari kal to wanda a gani ta ɗauka ba shi da lafiya in ya jajajir ta ɗauka mutum ko ƙwaya ya sa a lokacin a bayan baki cikin gaba daya saboda haka bakin ya yi baki ne ƙayatarwa karin kuma sai aka yi masa raki aka aka ɗan yi mutu aka da ɗan ja kaɗan yadda zai zama ba kan Allah ya ɗan samu rakin ja a ciki shi laraba suke kiran da wannan idan a tuɓu zafi a wajen an idan kai zamo baki kuma mai ɗaukan wato a ƙayatarwa an jara amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama anjalani laraba suna cewa najila yanjalu najalan wasi'at aynuhu wa hasunat idan idan mutum kai fadi ta zama darajara ayin da su tana da baki kuma ta zama darajara to annabi sallallahu alaihi wasallama mai ido ne mai kayatarwa wato mai fadi ne kuma kyawu shine ma'anar anjala wanda su hango a idan ka da nesa za ka ga cewa akwai kyau sai mata ana cewa masu ido ne abin nan ko masu jara da rage da sun fi kyau ko haka wasu ke cewa kyau wannan kenan shi ne ma'anar anjalabin sallallahu alaihi wa sallama wato idan ka yana da faɗi kuma yana da kyau hakkala sallallahu alaihi wa sallam amma a cikin farin idansa an ɗan yi listinsa an ɗan yi ratsin ko an ɗan sa jakan yadda ba zai ga farin Allah ko ba zai yi jajajir ba an ga abin da ake nufi idan da mutum ya yi farin din nan da ake cewa shawara ko ya ce ko shawara ne ba ga ya fara kori ko kuma a ce wata cuta da suke samun mutum ta sa idan ke farin kan ya ake kira su da hausa kai ba da ake kira da ko ɗaya ce ko ɗaya duniya ce ma يفكر الله عليه وسلم فيما تأكلني لا يدعو في انترى من إن ونم الأكل ما كان بياضه يضرب إلى أمرته wanda ya zama faranta yakan ɗan ja kaɗan ya ɗan ja yan yakan ɗan ja kaɗan sai ake kira askan a cikin da su a kamar su fil baya a ɗan samu ratsin ja kaɗan a cikin fari sai ake kira askukulati al'askan jam'u sukul masu ido ke nan fari da ɗan raki ko da ɗan ganyaye ko da ɗan nis na ɗan ja kaɗan shi ne ma'ana askan. Ta hajjabar askari wannan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana da gashin ido asara ana cewa hajiba ya hadabu hadaban hadabat al-ainu ay qala hudubaha idan gashin idan ta yi tsawo sai a kira ido da wannan sunan وانا ترى حجبت الشجرة اذا طال اغصانها idan dukiya ya zama abin nan ɗinka ya yi tsawo rassanta sun yi tsawo hakkuna yake wurin da wato gefanta ba a gano gefanta akan kira wannan dukiyar a hajaba da shi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a hajabu ma'ana yana da zafin ido mai ƙayatarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam adlan mai hasken fuska sallallahu alaihi wa sallam shi ne zama adlan wato yana nufin hasken fuska sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana suna cewa balaja ya bulugu bulujan wa ablaja wa taballaja wa talaja wa balaja tuhu idan asra'a wa anara idan abu ya haske ya ƙayatar ake taballaja معناه هنا الست لما بلوجة يبلوج بلجة وضع وضعها الأبلج مختلف الحاجبين لما وتعديل انت تضم وتحقيبا وتجيبك وتحقيبا وفيها الأبلج والقسم الوجهي ليس بالتاوي كتا أنا كلا سكينة ولا مسكينة الجزء والبلجس والولد تضاعف ومساوة ما بين الحاجبين إذا ما تجرم تنتظم كائنا wannan mata yana sun san gida haka take dan saka biyu ke kafa wannan ba kyau bane wani kuma saka biyu sama to shi ma ba kyau bane wacce ta yi ɗauka a kan gidansa sai ta fa ta taho daga nan rasi dole ta haɗe ta tsakiya ba nan kuma ƙasa ba ta zo nan jefar ido ba ta yi ɗauka haka a sama to ta adam sallallahu alaihi wasallama ta gani za ta gani ta haka sai ɗauka a nan sai ɗauka a nan ma'ana ta yi baka a saman gidansa ta kuma yi baki ta kuma yi kyau صلى الله عليه وسلم أزجع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أزجني ومن أزجع لا رجع وسكن في أزجع إذا mutum ya zamo jiranta an gyara ta da ta yi tsawo da yawa ba da ta kauri da yawa ba wannan je ma wajen ma waɗanda suke yin gyaran jira a zaunar da mace sai a ɗan kankare nan sama a ɗan kankare nan ƙasa yadda ba za ta yawan da za ta sako kai gida ba ko ba za ta wuce kai sama ta zama ta bata ta bata kyau ba to laraba sukan yi wannan ana cewa jajjare zurfi jajjan da ana gobe zurfi a wannan dan abin da ake kamar a yake haka ana dan lankasa shi haka da shi ake gyara wannan jira yanzu har abu wani gyaran jira ake budewa yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi ya tsine ma wacce ta ake jirarta gaba daya don sukan ake jira gaba daya sai kuma a yi mata a yi mata zane yadda ake so a kan jira wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ana cewa jajja ajibu bura a fi tsoli idan yana da tsawo kuma sannan yana da tsiran bai da kauri da yawa abuwa azzajju shi ne ake kiran sa azzajju annabi sallallahu alaihi wasallam zakin jiransa azzajju ne ma'ana siriri ne kuma sannan ba da kauri ba ne sannan kuma ya yi wata a kan gidansa sallallahu alaihi wasallam haka na annan sallallahu alaihi wasallam mai karan hanci a kirancin sa bai nane ba da kuma irin togon nan sa na togon da arabu Allah ya yi masa hanci ne kyau sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laraba suna cewa kaniyyar ya kana kanan al'adu in tafa a wasu hasu idan tsakiyar hanci ta kan tsada nan kuma ya dan yau to wannan ba ko bane sai dai idan sandar sandar ka daga karan hanci ka kuma ka haka a tsaye ba tare da nan yayi tudu nan yayi kai ba to wannan tudu nan na tsakiya asali shine ake kira a kana idan haka ne masu wasa ba su kai sabani wasu sun ce a kana ne wasu ce a a kana shine wanda tsakiyar ya daga kan kuma kasar da dan yau to sai annabi sallallahu alaihi wasallama naka da ya kaga din daga nan sai kuma ya tafi da ba tare da yayi roƙa ba sai ya tsaya kullum kullum samu roƙi samu wato kai wa ba ka min karahu kuma akana dan wato karan hanci ya dan kada sannan kuma nan tsefa inda ake sakar iska ko kadan lokaci kadan kadan nan da da da buɗe ba wannan kuma sun guda ne da su gane ba ko kuma sun ja haka ba kuma suka dan ɗaga ko kofar ta zama wata siririya haka to wannan shi ake kira a kana a harshen larabci sannan sallallahu alaihi wasallam yana da wannan aslan sannan yana da wuturiya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana cewa falaja ya kuludu kanzan wa kuludan shakahu wa asfahu asalin kalmar kenan a harshen larabci falaja al-arrasu al-arda ana cewa manomi ya tsaga kasa to daga na aka samu idan mutum ya zama yana da wuciya haƙorinsa bai haɗe da ɗayan ba amma ba duka ba na gaban ukun nan da ukun nan iya na sama idan suka ɗan ba da rata tsakanin su aka ɗan samu kofa wanda ya ake kira wuciya wuciya idan mutum yana da wuciya kuma yana da wato kyawun makora farare ka iya murmushi kamar da sahabbai suka faɗa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya murmushi sai a garatsin haske yana fitowa tsakanin wuciyarsa sallallahu alaihi wasallam مدور وجهي تلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان كيوا يا حكا ولا تتا كيوا يا جبا كيوا يجب تلك تزمو تمكن كما كيوبتي أما إذن تكما زمو وحكا تمكن بلو يجب ما كيوبتي فكان النبي صلى الله عليه وسلم بكيوا وكمرد بلوة هو تتفيد حاكم تحكا كان يفاقد لوا يجب كما كيوا جانم ba su ya nan ba a'a Allah ta'ala ya yi masa kirin da kan yi tsaye kamar zumburu ba kuma da ke hali yadda za su zama nuna ba sai aka ɗan juya ta amma kuma aka ɗan tsunce ta yadda za su yi kyau sallallahu alaihi wa alihi wasallam wasu aljabi yana da mayar wasu wato goshi goshi da ya zamo ya yi fati da yawa wato mai goshi ke wanda ake kiransa goshi goshi idan goshi ya fa'i da yawa to shi ma ba kyau haka kuma idan ya tsuke ya yan ruburu haka to shi ma ba kyau to sai aka ci na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masa fa'i da yawa ba kuma ko ba a tsuke shi da yawa ba sai aka sa kira'in tsakiya ba ne fa'i san ba ba kuma ne tsukakken goshi ba sallallahu alaihi wa sallam kakkan nihiyati yana yana da cikakken jemu har jemunsa tana fasowa ta wuce kirjinsa sallaku sadarahu tana cika kirjinsa ga ta nan ta kwanta a kan kirjinsa sallallahu alaihi wa sallam awa al-batn wa sadari sannan da cikin sa da kirjinsa sun jere wato za shi da kirji sallallahu alaihi wa sallama kuma kirjinsa da irin abin da ake kira hankaka wato mutum ya zama kirjinsa babu ya danno gaba sannan kuma cikinsa da yi motsi ya danno ciki yadda ainihin ya lotsa can ciki irin na yan kokawa din nan ba ya laƙa ke can ciki da kuma tuwo ya yi tumbi ainihin ya yi waje kamar mai ciki ba sallallahu alaihi wasallam abin sai ka sai sani wasu a sadari mayarwacin kirji kirjin a yarwace yana da fa'in kirji haka amma ba irin fa'in da yake yi wato hura gaba ko yi lokacin na gaba ba azimar mantirai yana da kuma wato manyan kafaɗu kafaɗunsa wato isassu ne har isassuwar kafaɗa alama ce ta magantaka to Allah ta'ala ya Allah suna ne sulama ta gaskiyar kafaɗa ta kuma ibadi kuma kasusuwansa suna da girma wato ba siriri bane ba ko mai kiba bane lokaci matsakaici ne kasusuwansa suna da tsari kuma suna da ƙarfi sallallahu alaihi wasallam عظم الأبدين والذراعين yana da kuma ƙarfin ko wato abin nan tsawon ko kuma kaurin wato ƙashin abudai wato na jama'a wa jira'in da kuma jira'in ra'inka da jama'anka wato masu tsawo da kuma masu ta'i sallallahu alaihi wasallam wal afasi da kuma na ƙasa waɗannan na daga cinya zuwa zuwa daga zuwa kuma zuwa idan sau waɗannan Allah ya ce masu tsari ko masu tsari ba haka yake abubuwan su sun yi tsoron ba sallallahu alaihi wa sallam rabbal kafai kuma yana da fadin kafin hannu dukkan ma'ana dukkan shi ne wanda kafin hannu ta isassu ne ba a tsuke shi ba ba a kuma ja an yaɗu da sun zama da biyu ba sannan kuma wajen sauka ma rabbal kafai shi ne ma'anar dukkan ma'ana ma'ana yana da kafin hannu mai fadi kuma yana yin kyauta da su masu faɗi lau kada nan da kuma wato digarigansa sallallahu alaihi wa sallam fa'ilan afradi annab sallallahu alaihi wa sallam ne cikakken wato jaffan wato kama wani ita ka yi ɗan yatsunsa na kafa guda ishirin guda goma da na hannu guda goma da jaffan har da cewa suna da tsawo kuma suna da kyau sallallahu alaihi wa sallam hanwaran mutajarrib annab sallallahu alaihi wa sallam mai hasken abin da ya bayyana ne a jikinsa shi da babu gashi wuraren da gashi ba fitowa kamar kalli gashi yana fitowa kirji gashi yana fitowa to inda babu gashi ko inda bai yake da tufa ba gurin yana da ayatarwa ta hanyoyi sallallahu alaihi wasallam da tsinkan matrubati yana da kuma siririn gashi wanda ya taso daga wuyan sana sai da ya kai asiriyarsa wanda ake kiransa gashin kirji ko to na annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya taso ya zama jirgin haka kamar tsawon sanda shi ne zo ci da tafi ɗaya haka Allah ya shirya shi jaji a gaban jirginsa sallallahu alaihi wasallam raba asal kaddi kamar sallallahu alaihi wasallam matsakaicin tsayuwa ne ba dogo ne dungure ne ba ba kuma wada ba ne ba kuma jarawa da ba ne ba nukuci ba ne ba siriri ba ne ba dogo ne don tsare ne ba ba kuma wada ba ne ba kuma jarawa da ba ne laisa bi tsawilin da'in a dogo ne don kusan ya tafi wala duk kasirin mutaraddi da kuma gajere bane wanda ya kasa yana kai kuma tsakanin tsawo da wato da gajarta wa ma'a zalika alam yakun yumashi bi ahadin yawtabu يقول إلا قاله صلى الله عليه وسلم هذا المسلم الراسي تفيا تارد من الله صلى الله عليه وسلم وانا أتي جم جناتي هو بطوه sai ka samu manzo Allah ya ci tsawo wannan wata itace kuma Allah yake nuna dan kake ce na ma fa Allahun ka ba ni ma na tsaya to kai dogon ka tsaya a gaban su sai kamar an jaji ya kamo ka sai ka dai ganin ka kai ne da jira sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajul sha'ar mai tajajjen gashi gashi din uku ne akwai da gashin sai yake yala yala ka ga yaran da dai haka kamar wato abin nan abin nan mutiki ma mai rannadan gashi akwai kuma da yake mai gashi haka za ka ganci aka turu irin gashin nan na kuban mali to ba irin wannan gashin ba ba kuma wannan ne yalle yalle yalle wanda yake kanta da yana nan na tsewa mai santi ba ba mai santi ba ba kuma irin namu na nan wanda ainihin ana tashi shi yana karyewa ba yawa karjin gashi suke kiran sa ko to irin wannan shi ma sa wato ta in an kaje suke ta gaske yayi to bayan zuwan da tuwal bukuka to ba karra fa'itan da karra an mutum kamar barki dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya buɗe bakin sa yana dariya sai da kamar misali an buɗe hakkan malkiya ne malkiya ce take hakkawa wan wan za ta haske daga bakin sa sallallahu alaihi wasallam wa an yusula abdul jama'a kuma ta aika kamar ƙwayar wato ɗigar ruwa ce ko ƙanƙara take zuwa daga bakinsa sallallahu alaihi wa sallam idan haƙoran su suka bayyana idza ta kallama in yana magana rubiya kan nuri ya khruju min sarayahu sai a ga kamar haske ne yake fitowa ta tsakanin haƙoransa hakkanan nasu umqan shine mafi kyawun mutane a wajen wato wuya wuyansa wato ba ilimi bane lange-lange ba kuma irin masu hannun wuyan nan bane wato ainihin kamar nasa ليس صلى الله عليه وسلم بمحقن النبي صلى الله عليه وسلم هو محقن بني محقن طلعوا كده سوى حكمة وكل كده كده وكما كنا سوى المحقن فيه مقاطعا فيه مدون الوجدي وانا تكتب كيف يقول يقول كنت السمير الفاحش wanda yake da kiba a wuce gona da iri lokaci shi ne to ba haka yake sallallahu alaihi wasallam ko kuma suka ce almunta fi kullatin wanda fuska ta ta kubbura kuma su sun yi sun gudu haka to ba haka yake ba nan sallallahu alaihi wasallam wa ila an nahisul jismi wa suka ce asma iya ce a wanda ake kira wato al-mutahham shine wanda yake da sirri wato kamar abin nan wala mukamtam sallallahu alaihi wasallam haka da annabi sallallahu alaihi wasallam يعني تنتجن يعني نام نام تستعمل وأنه تستعمل فبتكون كنبرة باتكام نامها متى ما تكون بدني بكنت كامني ما تأتي تأتي بكنت نامها يعني بيجي خبر خبر كما كان ملاك الجاري كل ملا كما كان ملاك بكنت الجاري كل أن يتبقى كذا يوم تجد نامها تفعل خبر خبر حتى أين هما كنا جل جل جل جل yanzu ake sa ko da gwaila mai so kafar kafar da yaka ma suke badali karban la'ani kuma namansa yana cikakken nama ne naman cikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ba rikakke bane ba kuma tabar tabar yake haka ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال البراء ما رأيت من دين مكن في خلقة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأذن wanda yake da toriyan gashi gashi idan ya zo wani gashin sai yana tsayawa iya kunna ne wani ya kan zubo kan wuya wani kuma ya zuba a baya irin mutanen wato laraba na wannan yankin suna da gashi na yanke ya fito amma da suna ganin su har gadon baya yake zuwa kamar yadda da mata yake zuwa to na nan sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya zuba kan wuya haka ya kan rike wuyarsa in ya farko da shi haya sai ya rike wuyarsa shi ne sahabin yake cewa ban taɓa ganin mai sauran gashi ba mai kyau ba wanda in ya sa jajayen tufafi kuma suke masa kyau ba wato idan mutum ya zamo hankali kalba ya ja ba kusan mutanen duniya sun tafi gida gida akwai wunan afirka nan bangaren mu ne bakaki akwai kuma mutanen da suke kan kafin isa wanda suke kan ikwaiti a larabawa da mutanen indonesia da waye brown za ka gani idan suka haɗu da irin mutanen ingila to sai su kira su bakaki ko da sunan ingila farare ne sun suka zauna da irin larabawa sai da su kuma larabawa su da baka ce irin mutanen indiya da pakistan sai ka ga bambancin su da da nisa sosai mu kuma muka zauna da su kan ga mun mun yau kasa a baki to mu kuma akwai wanda suke kan kasa a wani takardun nan akwai wanda suka fi mu baki ne ta wajen sai da abu ne ya fara nan ba to kaga idan mutum ya sa baƙaƙen kaya ya sa bakin nan dogon asula bakai riga bakin takalmi bakin safa wai irin gura sai sai ne shi da gudu sai sai to idan karin bakin mutum ya sa fararen kaya sai da kuma kyau idan karin mutum ya sa bakakken kaya ko jajaye sai da kuma kyau to idan annabi sallallahu alaihi wasallam tun da ba ja bane kan ba ko kan ne kalba Allah ya masa yatsun da ya kowa kyau to idan ya sa jajayen kaya ko wannan jan sai ku ga farin ya fito ta tsakanin jan ma'ana sakin wuyansa ya fito kuma da ƙafafuwansa ta ƙasa kuma ratsinsa ya fito saboda dama tukansa ba sa kaiwa ƙasa sai da tsoronsa abin da ya ƙasa kana hango ja kuma wani fari ya rufe wani abu ja an ta kalli jan ta kalli farin sannan ga gashinsa baƙi baƙi wani mai kyau ya zubo da shi nan kan wuyansa to ta hango wannan ratsin sai ka ga jan ya fito ta tsakanin kuɗinsan da ke sama da kuma wannan ratsin farin dukkansa da kuma jajayen tufafin da ya sa to sai ƙayatarwa ta fi ƙayatarwa fiye da ƙayatarwa. To shi ne wannan sahabin yake bai taɓa ganin wanda yake da wannan tsarin gashin mai kyau yake da wannan launin mai kyau kuma ya sanya tufafin jajaye ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما رأيت شيئا أحكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن الشمس تجري في وجهه yake ban taɓa ganin abu mai kayanci kamar manzon Allah ba in ka ganci ka ta ɗauka rana ce take gudu take gudana a kan fuskarsa wani ba da fita ya kama ala ukul gudu idan kuma yana dariya sai daga hasken yana fita daga bakinsa yana haska gari kamar an haska wa gari fitila وقال جابر بن سمرة وقال له رجل كان وجهه صلى الله عليه وسلم مثل السيف wani ya ce masa dukkan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar takobi take faqala la bal mithl as-shams wal qamar kamar rana ne da wata wa kana mustabira kuma wato a kewaye take ko a zagaye take wato mai mai kayatarwa imam bukhari da muslim suka rawaito وقالت ام معبد في بعد ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم اجمل الناس من حديده mafi kyawun mutane daga nesa wa ahlahu wa ahsanuhu min qaribi mafi tsayatarwa mafi birgewa kuma daga kusa daga nesa ka dinga ganin abu mai kyau daga kusa ka dinga ganin abu mai tsayatarwa wa fi hadisi ibn abi hala يتلأ له وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر تلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي كما وتحكم وكا أجرا ومساجر وقال علي في آخر وقته له صلى الله عليه وسلم من رآه ذبيحة فاضه wanda ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam nan take ba tare da ya shirya ba ko da gare maka aske idan kai a gaban ka kuka akan to sai sai ka ji kwarjinin ya kama ka wa man khalaqa hu ma'rifatan ahabbahu wanda kuma ya kafu da shi sai ji yana son amma farkon ganin ka da shi sai ka ga kwarjinin ya kama ka da kuma ka zauna da shi sai ka ji kaunarsa ta kama ka sallallahu alaihi wasallam yaqulu na'ishu me wasafa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lam ara qablahu wa la ba'dahu mithlahu ban taɓa gani ba kafinsa ko bayansa kafin kamarsa sallallahu alaihi wa sallam wal ahadith fi haqq sifatihi mashhura kathira fala yutawil bi sharhiha yake hadisan da suka zo cikin waɗannan sufofi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam suna da yawa ba sai mun kawo su duka ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa nan ma turmudi a cikin sufa ta farko hadithin anas مقوم فرقه مع صفحة اللون أنا حديث الحنف لأن الإمام الترمذي رويته أتكلم الشمائل المحمدية لنا سوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الدائم أنه صلى الله عليه وسلم بعضاً قليل بني ولا بالقصير أقول الجديد ولا بالابيض الامحي ba kuma fari kan bane ba fari kan bane ba fari kan bane dan dan fari kan fari kan ba haka yake ba fari ne mai rafi kyau wala bil adam ba kuma brown bane irin mutanen wato indonesia da mutanen pakistan wala bil jadul qatisi wala bil sabiti jadul fa ba karantiya bane sannan ko ba mai yale yale bane sallallahu alaihi wasallam ba'athahu Allah ta'ala على أربعين سنة حتى يأكل فينا بيت شرع أربعين فأقام بمكة عشر سنين يقوم زونا كمكة شرع بوما وفي المدينة عشر سنين حتى وانا رواية سوي وما دي إشرين دا بوما شاوكو أمكة بوما بوما المدينة وتوفاه الله تعالى على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء Allah ya karɓaran ta yana ɗan shekara 60 kasar waye ta zo da uku ita ce kan sahara a zafin kansa gaba ɗaya babu babu kurkura da ta kai kwaya ashirin wanda ita waye anas da ya kawo mana cewa akwai hadisin anas ko amma a ɗaya waye anas din yace kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam raba akan laysa bi tawil wala bi kathir manzo Allah matsakaicin tsawo ne ba dogo bane ba gajere bane aslul jismi kyakkyawan jiki gare shi nan a dunkule kenan wa kana sha'ruhu laysa bi ja'din wala fatin asmara launi launin sa kamar launi ne wanda yake wato mai ruwan alkama idan mata ya takaffau ya takaffau idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya za ka ga kamar ana tunkuɗe jirgin ruwa ko tafiyar jarumai kenan ba irin tafiyar nan ka kafar karu ba tafiyar ɗan daudu ba tafiyar ta tafiya ce ta mazaje da ta an goshi ka ga namiji tafiya ce ta ƙarfi amma ba ta kama a cikin ta kaga akwai kuma bubbuɗewa da shan iska mutum ya buɗe hannayensa ya samar da wani hanya a nan wata hanya a nan wanda ake kira kwakwaran ne ya iske to ba irin wannan tafiyar ba Allahun bara'u bin Azib wanda ita ma ya kawo ya isara zuwa gare ta yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rajulan marju'an mai taimakon gashi ne mai kyau kuma matsakaicin tsawo ne wa an jama bainan manci bai manisantu tsakanin kafafu guda biyu azimar jummati yana da wato yawan gashi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ila shahamati uzunaini wato gashin sa yayi tsawo har ya kai gefen wato abin nan wato abin nan kunnansa alaihi kullatun hamra yakan sa jajayensa ma ra'aiki sai an hafu a sanin da taba ganin abu mai kayatarwa ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam a ɗayan wayan ta bara mu yace ma ra'aiki min dinin matin fi kullatin amra a hasana min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin wanda yake da tsawon gashi kuma sannan ya sa su fasu jajaye suka yi masa kyau ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na husarun ya turubu hanki bai yana da gashi da yake zubowa a kan kafaɗarsa wa ai da ma bainal manki bai yana manisantin kafaɗun wato kafaɗun su suna da faɗi lam yakun bi qasiri wala bi tsawi wannan shine hadisin ba قال علي بن ابي طالب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بازوبو بني بازجير بني شكل الكفين ينا دفائل تافكا بلاجي والقدمين لكما تافكا حكم الرأس خمسة ولا مشي بطن سيبا ولا مشي يلتسكن سيبا wanda ke babba kai ne girma ya zama ƙorungu kenan yawa to ka ga yanzu kai mafarki da mutum mai yin kai kai yake shine annabi ya zai shi da amfani karanta sifar annabi don wanda ba shi ba ba zai zama da wannan sifar ba ya ce wanda ya zanni ni ya gani da ɗan ba zai taɓa kama da ni ba to kaga yanzu mun ji ɗan annabi da faɗinka da jirarka da idanka da ratsin idanka da gashin idanka duk mun ji yadda yake ni ina ganin sa zan gane sallallahu alaihi wa sallam dakkan yau ra'asi yana da mayarwacin kai hakimul karaji kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wato karkashin tuwansa kan kafin tuwansa masu wato fadi ne masu kauri ne wato ba tiri ne bane a cikin gabansa kauri ne masarbaci kuma yana da tsawon zafin kirji tuzamata takaffu'a takaffu'an kama ka'annama yalhaqu min sababi in yana tafiya yana turuwa ne wato yana janna gaba sai ka ɗauka yana fakowa ne daga kan tudu ko yana gangarwa daga kan tudu lam ara qawlahu wa la ba'dahu mithlahu sallallahu ta'ala alaihi wa sallam da hadisi na karshe wanda ya kawo na hadisin Ali bin Abu Talib shi ne wanda yake cewa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin qawiyyin mumazzab kamar sallallahu alaihi wa sallama ba doko bane zan kare ne shine ma'anar mumazzab wala bin kasirul mutaraddi ba kuma sirri ba ne wanda yake wato gajere ba ne wanda ya kasa da yawa wa kana raba'atun min al-qawm matsakaici ne a cikin mutane lam yakun bil jadi qatsi wa la bil qabti kana ja'adan rijlan yana da gashi wanda yake ba ba dunkulanne ba ba turarre ba kuma mai santsi ba matsakaici kuma kamar ke babban gashi wanda ma tsoke shi zai iya tashi an kwantar da shi zai iya kwantawa ولم يكن بالمؤخر يعني kumburin jiki ba ne wala bi mukalfani sannan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ga ainihin wato ne mun ce mukalfan shi ne wanda ya zama yana da kumburin ya fuska ko shi ne mukalfan to ba kumburin ya fuska yake da ita ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa kana yi wajen yi tadwirin yana da ɗan zagaye haka in ka kalli fuskarsa ya ga akwai ɗan zagaye a ce zunguro ne ba haka abyad masraf wato fari ne mai mai mai mai dan ko bayan ta bai doro ba in ya doro to ka faɗa ba ta kyau amma idan ya tsaya ta ta ka faɗa ta kan ta haka da dan tsawo to wannan yana ƙara masa kyau kuma yana ƙara masa ayatarwa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ajrabu zu matrubati yace kuma wato in inda babu gashi a jikin sa sai ka ga yana haske kamar yana da gashi a wuyarsa wanda ya taho har zuwa cibiyarsa kasrul fakkaini wal qadamaini kuma yana da isassun wato kafafuwa da kuma tafin hannu isassun su za mu ta ta'allu'a ta annama yalhaqu min sababi kuma masu wata su suna tafi kofi ne daban-daban wannan ya ce idan yana tafiya ta kafa'a wannan kuma sai su ta'allu'a kamar yana wato tafiya yana ɗan ɗagawa haka sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya kasa in ka fata ma'a in zai juya yakan juya gaba ɗaya kai da ka kai ni khatimun nubuwa tsakanin kafaɗarsa kuma akwai khatimun nubuwa wa huwa khatamun nabiyina shine kuma tsakanin annabawa ajwadun nasu qadaran wa asdaqun nasu la'azatan wa allamahum arikatan wa akramuhum isratan man ra'ahu badihatan habahu ومن خالقه معرفة أحبه يقول ناعسه لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم haka nan dukkan masu rance suka Allah sallallahu alaihi wasallam su je na kafin nan da alƙadi ya kawo haka suka dinga kawo kofofin a jere na Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka ne alƙadi yake ba za mu kawaita ba amma za mu kawo dukkan da ta haɗewa wanda da mutum ya ga Allah sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ne ya san annabi ya gani in kuma ba da wannan suka sani ba annabi ya gani ba sun san yadda zai wal hadithu fi dafu sifatihi mastura kathira wa la nuqawwilu bi sharbiha yace hadisan da suke magana akan sufofinka suna da yawa kuma sun shahara ba sai mun tsaranta wajen kawo su ba kadin karna fi waqtihi nuqata ma ja'a biha sai dai mun tattare mafi kyawu ko mafi inganci abin da ya zo daga ciki muka mun yi magana malamai suka ce karaba ko kuma wani abu mai sauki ko mai amfani to anan yana nufin ya tantance mafi kyawu hadisan da ko mafi cikar hadisan da suke magana a kan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam a jumlatan min ma fihi kai mun tattare jumlar da ke ciki kifayatan fil qasdi wanda wannan ya isa cikin manufa ila al-maqlub zuwa ga abin da ake nema lokacin na hadhihi al-fusul kuma yake waɗannan fasula mun cika su بحديث جامع لذلك تقف عليه هناك ان شاء الله تعالى zai kawo mana hadisin sai da ali duk da yake malamai sun ba a kashi amma shi ne hadisin da ya fi kowane hadisi tsawo a cikin sukunsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda anan ma turmi ya kawo shi ya kamata duk wanda zai karanta sufar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi wannan as-sama'il muhammadiyya na imam tirmidhi littafi ne kawai akan sufofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam arzikin sa sufar kwanciyar sa sufar abincin sa sufar zaman sa a gida sufar fitowar sa ya yake zama ya yake duk abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta yaya gemun sa kwaya nawa ne gemun sa sannan kurkura nawa kuka a cikin gemun sa yau tsayayin sa yaya ka kakannin annabi yake sallallahu alaihi wasallam da duka wannan yana da kyau a rubuta shi kuma a tsaye shi don ƙarin bayani a kan hukumunsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan za mu tsaya ƙarshen wannan fasali sai fasali a kwali na zafatuhu sallallahu alaihi wasallam wanda zai magana a kan ƙarfi na annabi sallallahu alaihi wasallam ilimi ƙarfin asali da kuma ƙarfin jiki da kuma ƙarfin aƙida
abin hakan tambayoyi akwai maganar neman taimako na musamman da sufofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wasu kan ce akan faɗa addu'o'i a wasu birane akan ce kowa ya faɗa bukatarsa kowa ya halarci wani abu haka daban wannan dai a ba mu gani a cikin suna rubuta ba abinda ake so ne makasudin karanta sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama don a kara mana son ne da kuma tsara riko da addini da ya zama da shi da kuma bin sunnar saboda haka ko da ka ajiye ruwa a gurin ko ka yi wani abu bayan an tashi aka ga sufofinka da kamanninka da ɗabi'arka ka da shigarka da yanayinka da yi kama da karantarwa annabi ba sallallahu alaihi wasallam don ana kirga masu nisa da annabi za a saka don ji ga Allah sallallahu alaihi wasallama aiki ne da imani ka imani da shi ka daddaka shi kuma in yace ayi ka in yace a bari ka bari da wannan ne za ka samu matsayi kuma da wannan ne Allah zai ya maka bukata ba da ainihin haurariya ko yin abu da shari'a ba ce a yau wannan yake hadisin da yake wanda iya ana sallah kamar wani kaucewa ce ke sanya kauce daga sallar mutum haka ne waiwaye a cikin sallah baya halatta in ba da nuna wata mai muka karanta a cikin zafin ma'ad cewa idan wani abu ya taso ana iya waiwayawa muhimmi amma su kawai mutum ya mai da ɗabi'ar sa a sallah waiwaye wannan ya kan jawo sallar ta rubuce ko kuma ta mai da wasu malaman na zahiriya suke cewa wanda ya waiwaye da gangan a cikin sallah sallar ma ta ɓaci kawai sai ta kyauta saboda duk da ƙarfin hadisan da suke magana akan kallon sama da kuma yawaye a cikin sallah wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake wato ya faɗi hakan yin haka a hadisai da dama in ka koma bulugul maram za ka tarar da saboda haka ne kamar da malaman fito kuma suka ce makaruhu ne yin yawaye ba tare da wani dalili ba wanda yake Allah ya saka mana son annabi sallallahu alaihi wasallam tare da riko da sunnarsa malam bai hukuncin shiga masallaci da kafar hagu da kuma fita da ita a'a abin da ya zo a sunna in za a shiga masallaci a shiga da kafar dama in za a fito daga masallaci a fito da kafar hagu imamul hakim ya rawaito hadisi a cikin al-musnad da sanadi sahihi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabbai su shiga masallaci da kafar dama su fito da kafar hagu to wannan ne kuma suke kiyasi da shi a wajen shiga ban daki sabda to in ban daki ne ba su kuma a shiga da abu kenan a fito da dama to sai shi hadisi ne zo ba da wannan hadisi ne inganta ne sai wasu suka aka ta hadisi cewa tun da kamar masallaci gini da mai tsafta sai suke kiyasi cewa to kuma shi a mai da shiga ban daki haka amma wannan hadisi ne zo a kai ba iya wannan shi ya zo a shiga masallaci da kafa dama a fito da kafar hagu in mutum zai sa takalmi ya fara sa kafar dama in zai cire takalmi ya fara cire kafar hagu wannan take malam suna tambaya don Allah wata addu'a za ta yi idan ta yi mafarki ta haihu kuma ta tashi cikin jinin al'ada ina zuwa Allah ya baki ɗan da ba wani abu da baki suka ta yi jinjin al'ada kuma suke nan ba za ki sallah ba tun da jini ya zo wannan ita matar da take da ciki sun ya tabbata ba shi da ciki kenan tun da jini al'ada ya zo matar da take da ciki in sai mafarki jini ya fito mata ya za ta yi a yi jini da fito ba a mutum shi zama mafarki ne ikon akwai mafarki alheri shi ne ka zanta kana sallah ko kana azumi ko kana karatun qur'ani ko kana sallah ko kana tawafi ko kana ba da sadaka ko ana ba ka yana alheri kana ba wani ko yana ba ka duk alheri ne ko kana karatun qur'ani ko kana tawafi ko kai ruku'u ko kai sujjada ko kana yin tasbihi ko kana salati ga annabi ko ka ga haske ko ka ga ka'aba duk wannan mafarki ne mai kyau to mummunan mafarki kuma ka ga ana dukan ko idan ka kana aikata laifi kana shan giya ko kana zina ko kana shaka ko kana luwaɗi ko kana shan giya duk waɗannan mummunan mafarki ne idan mutum ya ci kawo mafarki ko bai zuwa wa kowa ba to abu ne mai kyau ka ganka kana sallah kana azumi kana haji in ka kai sai kai addu'a Allah abin da na gani a mafarkin na alheri ne kuma ina son ka tabbatar min da alheri ya bayyana a gare a rayuwa ta da alheri in da irin wannan mummunan ne ka ganka kana mummunan mafarki to kan ma ka ga wa kowa sai kai tofi uku a haji ka ce Allah ya tsare ni daga sharrin abin da na gani din nan a cikin bacci na to ne shi ke ka sai mafarki kuma na kana jin cewa kai mafarki kana shan ruwa kana jin yunwa kai mafarki kana cin abinci kan wannan dama mafarki ne na abu za su a halali abin da ke damu ka ne ka dan kana dama kana jin yunwa ka kwanta sai dun kana shi abin har kuɗi sun dame ka ka ganka ana ta ɗaure banda sun kuɗi ana ba to waɗannan duka abu za su a halali ne abin dariya ne kawai irin ka nema da bai ke kokarin nema fassara in an ba mutum kwai a ce masa za a bai يجب لك تسير كأنهن بيض مكنون أنت كما دع الجنة كما قلت ها إن من نسكن فترة كل مثل أن جايت أجل جيوة إن كان تأتي فيها جيوة يومون مكان بسكن وجل يوم أن نجمون من فيها إن كفاءة جل جيوة Zai kokari ka koma a mafarki ka Wanda yake idan mutum yana da bukata ya kama ya halatta ya sauke Qur'ani kwarai in kana da bukata a wajen Allah kana iya tawassali zuwa ga neman wannan bukata ta hanyoyi guda uku al-masail shar'iyya guda uku at-tawassul ila Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi sai tawassali zuwa ga Allah da sunayensa da sifofinsa sunayen Allah da sunan barkat walillahi al-asma'ul husna fad'u biha da suna cikin al-Qur'ani da suna cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dantattu mutum mutum ne ya kira Allah da sunan sunaye ya tawassali sifofin Allah Qur'ani sifa Allah ne suna haka kai tawassali da sifar Allah sifofinsa kaunar da yake wa kake masa ko kaunar da yake ma da sauran wani sannan akwai a tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala bil a'mal salihah kai tawassali zuwa ga Allah da aiki mai kyau to karatun Qur'ani aiki mai kyau Allah aiki mai kyau azumi aiki mai kyau salatin annabi aiki mai kyau duk waɗannan za ka iya yin su kuma kai tawassali da su ka nemi bukatar ka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala كمان أقول ما توصل إلى الله التوصل إلى الله تعالى بدعاء رجل صالح حي قادر كي توصل من دعاء الله كلمة والمسلم يمتع الدعاء سواء الله من أن تارك أثراته من الدعاء وكما جاء الله أقام كتب الدعاء من أثر الله يا من بكاتب من أهلين وأي الدعاء جماعة في آمين وأن يكون عنا تسعة wato neman kusanci zuwa ga Allah kaga Qur'ani zai shigo bangare ne inda shi jin dadin ka kai tawassali a matsayin ka na maganar Allah to kai tawassali zuwa ga Allah bi sifati dan maganar Allah sifati ta Allah in kuma kai tawassali ka karanta shi kai tawassali to kai tawassali da aiki na kwarai domin karatun Qur'ani aiki ne na kwarai wanda Allah yake ba da lada goma akan kowane harafi kwaya ɗaya. Wannan shi ne. to wasu kuma sai su ce su sa wani ya karanta wato shi ba shi zai karanta ba sai dai ya tura wani din ya zai karanta masa to a nan ne malamai suka yi sabani cewa idan na sa suka karanta min qur'ani ina neman bukata a wajen Allah kuma na biya ka wani abu to Allah zai karɓi wannan karatun qur'ani ya biya bukata ko ba zai biya ba kuma ya halatta a sa ka karatun qur'ani kai a baka wani abu ai halatta ba wannan matsala ce da malamai suke sabani a kanta aure guda biyu malaman farko wanda su ne salaf suka fi yawa a ciki suka ce a'a sai dai mutum ya karanta masa kyauta mutum ya iya karanta qur'ani to kai kyauta ya tashi addu'a ya saka shi amma in ka biya shi wani abu ya karanta to yanzu ɗayan biyu ne Allah ya karɓi wannan karatun ko bai karɓa ba tunda ba ikhlasi a ciki kuma Allah ba a karɓan aiki sai da sharadi biyu al ikhlas wal mutaba'a to kai da wani ya baka kuɗi ba kai ne karanta qur'anin ba yana da bambanci ka zo ka wuce mutum yana karanta qur'ani ka ba shi kuɗi ka ce da Allah ai mana addu'a kada ma aiki karatun sa yake yi sai ka ce maka mana da ne ki abinci ya ji karfi ne maka addu'a wannan kuma kai ka dauke shi aiki ka sa shi in ya karanta din Allah zai karɓi wannan karatun ko ba zai karɓa ba dan an rasa rukuni ɗaya na karɓa aiki shine ikhlasi to sannan shi yanzu ka ba shi kuɗin to ita in bukatar ba ta biya ba shi ya riga ya karɓi nasa kuɗin karatun sai ko bukatar ba ta biya ba ya za a yi kenan to a nan ne ya jawo saɓanin malamai suke saɓani kuma sannan karatun ma zai yi ko ba zai ba don wasu ma ka ba su jijjiya suke tashi tashi kawai da tafiya ya ce wani rufe yake yi ko ce ya kan littafin gaba ɗaya ya kan wannan babu shi kuma daga yanzu ana babu ka ɗauki hayan wani da ya karanta ma yawwa mutum suna karatun Qur'ani sai kuma ka taimaka musu da abinci to ai muna tafsiri da yanzu mun yi tafsiri na ɗaya ne wannan ka karanta da kanta kai tawassali da Qur'ani ko da karatun Qur'ani tawassali da Qur'ani tawassali ne da sifar Allah tunda wa in ahadun min al-mushrikeena nastajaraka fa'ajibu hatta yasma'a kalam Allah kuma Qur'ani maganar Allah ne don kai ka wasali da shi kai ka wasali da maganar Allah wanda suka ce ta Allah in ka karanta shi kuma kai ka wasali da karatu kai ka wasali da kuma aikinka domin ka karanta Qur'ani a Qur'ani domin Allah ya biya masa kai ba biyan sa kai ba shi ce maka maka ne yana da bambanci da kuma ka ɗauko hayan mutum ka ce za ka karanta min qur'ani zan biya ka kaza kamar da ake ce ga wanda ya biyan da wanda aka yi wa duk ba da girma qur'ani kuma wanda ake sauka naira dari uku uku sauka daya akwai wanda ake dari shida akwai wanda ake dubu daya kowane izu farashin sa naira kaza kowane izu farashin sa kaza kaga anan ba a girma qur'ani ba to su kuma misali kuna da bukatu ku biyar su haɗu ku ce to mu haɗu mu sauke Qur'ani mu tawassuli da wannan karatun Allah ya biya mana bukatun mu to wannan shi ma tawassuli ne da aiki na kwarai duk da ba a samu salaf suna yin wannan ba sukan je haɗu su jarabin Qur'ani a tsakanin su su je fassara su ji ma'anarsa su koyi su dalilin sa kamar da hadisi yake mustama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأسكتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه فوانا كينا فإنهم كما كي كي شوكاء القرآن كذلك جماعة سوى كا شوكاء القرآن كما تنسلون فإن كتن كدونا baiwa da Allah ya baka ta haddace Qur'ani ko ta saukan Qur'ani ka yi abinci ka dafa nama ka ziyarci mutane su ci wannan an samu Abdullahi bin Umar da Sayyidina Umar sun taɓa yi. To a lokacin da Umar ya haddace suratul Baqara shekara takwas ne yana karatun ta. Da ya haddace ya yanka raƙumi kamar da zuwa cikin muwafa imalikin ya ziyarci sahabbai aka yanka aka ci yake ina ma Allah godiya da na haddace suratul Baqara a tsawon shekara takwas. to har da ta tare da aiki yake yi ba wai kawai faɗaƙen ba da fassara da aiki kowace aya ta haddace sai an yi fassararta an san ma'anarta kuma an yi aiki da abin da take aiki in ta sadaka ce sai an tsaya a ɗauko na abu an yi sadaka kaga an haddace ta tare da aiki da ita to haka yi a shekara ta da wannan mutum yana iya yin wannan abincin na nuna farin ciki ga saukan ƙur'ani a yi to wanda dai har yanzu ake ja'in ja a kansa kai ka tura wani ya je ya roƙa maka Allah ka biya shi kai wato ba ka da lokacin da za ka roƙi Allah aiki yi maka yawa sai ka tura wani shi ya je ya roƙo maka Allah kuma ku yi tsada ka ga haƙari na biyu kenan ma ku yi tsada za ka roƙa mun Allah zan ba ka kaza in kuma ta kai roƙa mun Allah wannan dama ai ya halatta kowane musulmi ya nemi addu'a daga ɗan uwansa musulmi musamman wanda yake maka bakar alkhairi wannan ya halatta ina cikin damuwa da Allah ya mun addu'a sai sai maka addu'a Allah ya yi maka amma ku yi tsada cewa kai mun addu'a shin Allah ya biya bukatar nan zan ba ka kaza in ko biya ba sai ya istiqa to ka ga yanzu an yi atake din ka kai lokacin da kake biya wa Allah bukatar ko ba da ikhlasi kake biya masa ba ikhlasi a zuciyarka saboda ne aikin kuɗi kake kuma addu'a ita ce da ikhlasi Allah yake karɓa to ya kace ka dade kana yi karɓawa haka wannan shi ne tafsiri na wannan kace-kacen da malamai suka kawo Allahu a'lam
wannan hadisin an ya yi tsawo
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. يا قوم الإيمان تفكك جدا دبا جدا جنكبا حتى كن يمئذني كلما لم تستأنسوا وتسلموا على أهلها كما كن متسلما. ما لم تدخلوا إلى تقيا كنا كي سلما إن أنت وعيت تسير مني كما إن شبه تبعثوا لنفسك. a za ce ni ne sarwa ni ne wa'adi ka faɗi sunanka da tsinciyarka da za a gane ta ne in an ce shigo kan su ne shigo in an ce koma sai ka koma a ana ce ka koma ɗin ya ce maka alheri wani suna da kumar da ɗaukar da ruhu a tsakanin da aka ji gidan da ba na mutum ba in ya je ko da kun kai ko da gidan yan uwansa ne ko da gidan baban ko da waye a ciki to kada mutum ya kusa kai sai ya yi sallama ya ɗan tsaya ya ce in shigo shayewa ta ga shirya tukunna wannan damar da ka ba wa mutanen gidan ta ba su dama ne su shirya wacce take shan iska sai ta rufe wacce ta buɗe kanta ta rufe duk abin da ba a so ka gani in wani kwano ne ake cin nama ba a so ka ci sai a rufe a tura a gugu da baki a gyara sai a ce da mutum nan in masu yawa ne kenan to haka dai ka je ba su dama in shigo sai a ce ɗaya muna zuwa muna zuwa za ku shigo ai ɗaya ku kunna to kaga wannan musulunci ya bada wannan damar domin kare mutuncin mai gida da gidansa da kuma girmama gidan da kuma dokokin Allah ta'ala game da wannan to wannan shi ne a da gidan kafirai ne amma za ka ga musu gida ba sai an nemi izini shi kafirin sallama ne ba za ka yi ba sai ku kwankwasa yake ma yan kanin ke ka tsaya ya fito ko ka danna maka kararawa tun da su kararawa ke sa ko mutum sai ka danna masa tukunna ka samar da hankali ne kuma ba ka ba ka cewa a shiga jami'a ne ne haka ce mu ta kofar gida ne ne mun ta kuma ne ne kan ga ne haka ce mu ta not before you think ka kan ka ta abin da to ko da ce akwai ka'ida ma su ma na faran akwai masu ka'ida ya ta Allah ta mu wannan ayi ba shi ne sallama ba idan gida ya tsawo ne ya yi jirki da yawa wani zai zo in fito ka sallama ba a jira idan mutum ya sa wannan in ka danna ai ga abin zai kana ka san cikin gida in ya mutu ai da ku sallama ko kun gama sallama wannan a matsayin announcement to a kayi ba ko don ka sa kararrawa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu nisanta kararrawa daga rayuwar mu gaba daya ya ce sautin shekan yana sha'awar sautin kararrawa saboda duk inda ake sa kararrawa ko a jikin jaki ne ko a jikin agogo ne ko a gida ne to damu sukan tare a gurin ko a ce tare hatta wannan na sallaman da ka gani mu ai ba karatun zamani ne mai rai karatun da muke na zamani na tafiye ne amma in za a indonesia duk su cikin koyar waɗannan abubuwa in aka ce abu da kyau ba za su ce to ya za a yi ba sai su tsaya su kalli yadda za su su juya juya koma da musulunci lokacin da ake sa ƙararrawan ana ba kyau sai suke tsotsai canza abin da ilimin su na zamani suka mai da shi na sallama lokacin da aka zo da wannan hansar din yana kararrawa su suka canza na suka mai da shi assalamu alaikum su hansar din nan an bugo maka yau kanka ji tsirrin suka ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum hake ka dauka haka cikin motar nan wajen da ake sa abin tarin nan sun yi wani abu daga inda wuce in ka sa shi kana yin shi kuma su ce alhamdulillahi alladhi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma in ka hawa tudu da mota ta ji ana hawa tudu ta kai suna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in ka fara gangara sai ka ji abin yana tunatar da kai to ba wai in ya faɗa kai suna maka ya kai ka ba wai a ƙasa ta isa ba suna maka ya wata kila yanzu direbobin mu nawa ne wanda in ya tashi da safe baya yin ci na babur ko baya na mota ko na babur sai ya faɗi wannan addu'a wani ba ta ba ya manta yake ko da ya zo ya maka mukullin an ci aya ce bismillah kenan أما الآية بسم الله الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ديوا من تارمتي لا تجمعوا تارمتي مثل سنة تجاه لا تجي تحوتي كيف يكون ما من صبر إن لا تجمعوا ما من تصديني فوين الذي سنة مثلا إن حتى أتي أدنيا جاء بندا حتى بسيوا an yi su da nau'i kaza to su kuma sai su kokarin canza shi su musulunta da shi ya koma irin da musulunci da haka ake so in an ci abu ba kyau aka so to yanzu abin da tsaro yake kenan wani kawai zai zauna ya ci tunani ne zai kirkiro ya replacement din kankararrawa shi ne ilimin da zamanin kasa a yi aka zama da to ni shi kenan to ba kai ta da rinda gafara da gafara da kuma ka sa binci mai kyau shi kenan man ji abu ba kyau kawai a kawai da ai tunanin yadda za a mai da mai kyau a matsayin kuma a kawai kwakwalon ba su dinga aiki ba yawwa kazin ko a makarantu yanzu ai da yawa makarantu suna cirewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kararrawa ne to fa wani sauti da sauti yana da yawa ka iya sa sautin komai sautin duniya ne sautin hamme sautin ne kararrawa ita ne sun yazo a kai da za mu ce wani kararrawa shi ma ya ce gaba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa abubuwa da yawa suna da tsara amma sai da tsara kararrawa ita ce ba shi ke nan sai ka sa abin da ba askiran suke sa duniya ko irin hankun nan mai iska da ake danna din nan irin masu sai da askiran da ya yi suke sa sai da kokari ka ɗaura shi a jikin keken ka kuma ya sa ƙarawa ta yi ƙarawa ba kyau jaki ma da dokuna da waye aka taho da su a nan kula da sulama ce ba zan tafi da wani rakuni da ƙarawa a wurin ba kun kunki ba a ta lokaci tun da sabo yan bin umarni ne ka san bambancin mu da su su kawai ne annabi yake so a yi ba ka tsaya su ga wani ya zai yi ko ba zai yi ba da za a ce wa sahabbai da dalakan ku je ku ɗauko ta ka za su aina za mu sauki ba su ce ya za a ɗauko da ba irin ce aina za a sauki sai sun ga sun yi rikura sun yi rikura sun yi rikura sun ga ba ta ɗauki ba sai su zo su ce ana nufin mu ɗebo mu dinga ɗebo ƙasar ne muna tarawa a nan don mun tuttuɓa wata ɗauku amma ya sun gada ba haka ake so mutum ne zama at-taslim wal iz'an yawa Allah ya samu dai سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما فإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طالبين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأولناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرع متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مسنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يسرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني كفيل فتولوا عنه مجبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يجسون قال أتعبدون ما تنطقون والله خلقكم وما تعملون خالدين له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كلبا فجعلناه من الأسفلين فقال إني ذاهب إلى ربي ربك يهدين رب هب لي من الصالحين فذكرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا
أبت افعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما فله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم فتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين فبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم نفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين فهديناهما الصراط المستقيم فتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتبغون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على إياكم إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين فبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ سبق إلى الفلك المسكين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين فأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين فتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون فسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله